وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى بوديا da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yau muna wuni na biyar daga cikin wani wata mai albarka watan ramadan shekara 1446 allah sun yi albarka da sun yi alkhairi a wannan haɗuwa da muke yi allah ba mu ilimi mai amfani wanda zai amfani mu a duniya da lahira karatu na jiya mun yi wani bangare daga cikin tafsiri na suratul burush mun karanto ayoyi guda goma wanda a wannan ayoyin guda goma allah ya bude wannan surar da rantsuwa da ababe guda hudu allah ya rantsuwa da sama ma'abuciyar taurari da ranar da aka yi alkawari za a haɗa bayi ga baki ɗaya tashar kiyama kuma allah ya rantsuwa da mai shaida da wanda aka yi mai shaida Allah ya yi rantsuwa ne akan cewa an tsine ma ashabul ukhdud wanda suka yi rami domin asabtar da mumune suka sanya wuta mai tira babbaka a ciki suke jefa mumune suna zaune suna kallon yadda mumune suke konewa a cikin wannan Allah maɗauki sarki ce wannan mummunan da ake azabtarwa ba su da laifi illa don sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki al'azizu alhamid wanda shi yake da mulkin sammai da kasai sai Allah maɗaukin sarki ya musu alkawari na narkon azaba ya ce lalle innan da ne fitar mu'mini da mu'mina lalle waɗanda suka fitintini mummunai mata da mata akan addininsu akan dole ne sun yi rinta in ba haka ba za su musu azaba suka yi wannan aikin mummuna sun bada mai tuku sannan ba su tuba ba to sakamakon su falahun azabu jahannama falahun azabu da hari suna da azaba ta wutar jahannama kuma suna da azaba ta kuna in ma a ranar lahira za a ƙara musu wata azaba ta kuna daban ko kuma za a ƙara musu a nan doron duniya za a ƙona su da ko wata yin ishara da malamai suka yi a ƙarƙashin wannan ayar shine waɗannan mummunan da aka azabtar allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙa musu azaba tun kafin a tura mutum an an tura mutum cikin wuta tun kafin ya isa ya allah ya amshi shi ta yadda ba shi ba ɗan jin ɗanɗanon azabar wuta sannan kuma hannuhi allah ya fanci kalorota ta hutu waje ta ƙona su su wa'ina wanda suke azabtar da mummuni wanda imamu suyuti ya ishara kan haka a cikin tafsirin shi na jalalai shi ne imamu suyuti ya ce da allah ya ce a nan gurin falahum azabu jahannama ranar tashin kiyama walahum azabu al-hariq azaba ta kuna da wutar ta hutu ta bance karo daga ramin ta kona su wada wani shi da ya ishara da zaman jiya bai ba in mun lura nan an waɗi nau'i na wasu mutane wanda kafirai ne suna da awon rububiya shi sarki yana da awon rububiya da mabiyan shi sun yi imani da shi akan haka kuma halayen allah ya faɗi makon wasu wutar jahannama suna da ƙeƙashewar zuciya ya allah ya faɗi makon wasu wutar jahannama to su kuma mummune fa makomarsa aljanna shi ne allah maɗaukin sarki zai yi bayani akan wannan malaki na sai karanto mana ayoyin da suka yi saura ina ji aya goma sha biyu suka yi saura ko insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
na'am wannan ayar Allah madaukakin sarki sai ya bayyana makomar mumunai sifan mumunai da aikinsu ba sa ɓanna ba sa azabtar da mutane ba su aiki nagar na ƙwarai suke sai Allah madaukakin sarki ya haɗi makomarsu Allah madaukakin sarki ya ce innan ladina amanu lallai tabbas waɗanda suka yi imani wa amiru salihati kuma suka yi aiki nagari na kwarai sakamakonsu lahun jannatun ta jirimin tahti al'anharu suna da aljannoni ba aljanna ɗaya ba ta jirimin tahti al'anharu domin aljanna mai yake da suna mataki-mataki ce sannan mutum ana ba shi aljanna kala-kala lahun jannatun ta jirimin tahti al'anharu suna da aljannoni wanda a ƙarƙashinta ƙorama tana gudana allah ce zalikan fauzul kabiru wannan shi ne ribauta da rabo mai girma alfahus rabo ribauta ka samu abu na amfani ka samu abu na kirki to allah ya ce wannan rabauta ce suka yi da rabo wanda yake mai girma alkabi mai girma innan ladina amanu lallai tabbas inda suka yi imani menene imani kaga wannan yana bukatar mu yi bayani menene imani al'imanu malamai suke cewa a lura a yaren larabci shine a tasdiku gaskatawa shi yasa malamai suke cewa kenan tunda al'imani tasdiki ne bayyayuwa ka yi imani sai da ilimi domin ba ka iya gaskata abinda baka san shi shi yasa ilimi yake da mahimmanci imani a gurin malaman shari'a malamai na aqida ta musulunci kenan imani shine malamai suke cewa kaunin bilisan wa atikadun bilkalbi wa amalin biljawarihi ya zidu bi ta'atillah wa yin kusu bi masiti malamai suke cewa imani kaunin bilisan magana ce za ka yi da harshenka wa atikadun bilkalbi da ƙuduri a zuciyarka wa amalin biljawarihi da aiki da karɓanka ya zidu bi ta'atin rahman yana ƙaruwa da biyayya da Allah maɗaukin sarki wa yan kusu bi ma'asiyatin yana raguwa da sabawa Allah maɗaukin sarki kina wannan shi ne imani wasu malamai suna ɗan ƙara kusantowa abin nan ka samu sauƙin hada ce ta arifin imani sai su ce imani yana da nuni guda biyar wadda ƙaunin bilisani ya ƙari da nuni ko wa aƙiƙarin biljinani zuciya ya kare da nunin kul wa amalin bil arkani gabbai ya kare da nunin kul yazidu bi ta'atir rahmani ya kare da nunin kul wa yanqusu bi ta'ati shaytani ya kare da nunin to yan kake nunin nunin nan guda biyar da akwai sauki wajen rutuwa kenan imani qaulun bil lisan magana ce da harshen ka zaka yi kace la ilaha illallah kace amantu billah ka wada aska ibadi duka na baki wa atiqadun bil qalb kuma kai kudiri a zuciyarka shine aljina a zuciyarka ka kudirce abinda ka wani kace la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka kudirce abinda ka wani a zuciyarka wa amalun bil arkan kuma gabanka su yi aiki da abinda la ilaha illallah ta wajibta kenan babu imani in babu aiki wala dole ne an samu aiki imani yake cika yake tabbata sai a aqida ta ahlu suna imani yana raguwa yana karuwa duk lokacin da kai aiki nazar na kwarai imanin ka na karuwa duk lokacin da ka saba ma Allah madaukakin sarki imanin ka na raguwa wannan aqida ta ahlu suna wal jamaa wala dan mutum ya tsaya kullum ya dinga tsoron yin aiki mummuna ya dinga kaukawa wajen yin aiki na gari na kwata kira wannan shi ne imani to waɗanda suka yi imani ba imani kaɗai ba Allah ya ce wa aminu salihati kuma sai ka yi aiki na gari na kware aminu al'amali saliha suka yi aiki na gari al'amalu salih aiki a gurin musulunci baya zama aiki na gari dole ya cika shafi guda uku na farko mutumin nan da ya yi ma aikin nan ya kasance musulmi ne don gamuri duk ibada da zai duk ayyukan da zai aikin shi baya zama daga iya kashi amfanin aikin shi a nan duniyar duniya kafin dole ya kasance musulmi ne bayan ya kasance musulmi ne aikin shi dole ya daidai da yadda maza Allah ya zo da shi kenan yadda maza Allah ya koyar sallah ce za ka yi ibada ce za ka yi biki ne za ka yi ni'ima ce ka samu a rayuwa ne saye da sai da wani irin yadda matsala ne shi sannan kuma hannu dole ya kasance da akwai ikhlasi da niyya kyakkyawa ya kasance sharaɗi na uku dole ya kasance da akwai ikhlasi kayi wannan aikin ga allah maɗaukakin sarki ba ga wani allah ba babu shakka kina a ciki kuma da kai shi ga allah maɗaukakin sarki don allah shi kaɗai kai ba don wani ya gani ya yaba ba ba don ka nuna wa wani ba ya yabe ka kaji daɗi ba don ka ba wani labari ba ya yabe ka kaji daɗi kenan babu ya babu su ma don ikhlasi al-ikhlasu ma da suke cewa yunafi riyaku yunafi shirka wa riya'a wa sum'a ikhlasi yana kore shirka aiki za ka yi shi da Allah shi kaɗai yana kore kuma riya za ka yi Allah da aiki domin Allah shi kaɗai ba don wani ya gani ba ya yaba ba yana kore kuma sum'a sum'a shi ne kayi aiki ba a gaban mutane ba ka ba su labari don su yabe ka wa ɗanwar biya ne to ikhlasi duka yana korewa shi ne kyautata niyya innamal amalu bin niyyat ana amsa aiki da niyyi wanda ta kasance kyakkyawa wanda wannan shi ne kenan innal ladina amanu lallai tabbas waɗanda suka yi imani wa hamilu salihati ko su kuma suka yi aiki nagar na kwarai kina aiki nagar na kwarai shine wanda ya cika wannan shafukan da muka bayyana sakamakon su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar sakamakon su suna da aljanna wanda koramai suke gudana a ƙarƙashin ta kana lahum jannatun suna da aljannoni wanda bayani ya riga gabata aljanna ba ɗaya ce ba da hawa hawa ce sannan kuma aljannar da ake ba wa mutum kala-kala ake ba Allah maɗauki sarki ce waliman khafa maqama rabbihi waliman khafa maqama rabbihi jannatan Allah maɗauki sarki ke cewa waliman khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji sai ya aiki na gari na kwarai yana da aljannoni guda biyu kuma wata ruwa ya zo ma ba masu kaɗe ba ne ba Allah taimaka Allah arzika mu mu kasance muna da innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula haka nan gurin Allah maɗaukin sarki ya bayyana suna da aljanna ta alfirdaus wadda ita ce maɗaukakiyar aljanna manzo Allah ya ce in za ku tambaya aljanna kada ku yi rashin himma kyakkyawa ku tambayi aljanna makololi ya yi cikin firdaus kada ka ce allah ba ne ko da bakin kofa ne ya yi cikin wuta la ka dauki madaukakiya allah ina roƙonka aljannatul firdaus ka zanto kana jiwari da nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam kana makwabtaka da annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah samu cikin masu imani masu aiki na gari na kwarai tajri min tahtiha al-anhar korama ruwa korama kala-kala tana gudana a ƙarƙashin wannan aljanna al'allama a tabari ya ce wannan koraman da suke gudana a ƙarƙashin aljanna al'allama a tabari yake cewa hiya an harun hamri korama ta giya ta aljanna wallaba ne da kuma korama ta nono na aljanna walla asali da kuma korama ta ruwa ta zunwa a aljanna walma salsabil da kuma korama ta ruwa wanda yake mai daɗi wanda an mutum ya sha shi ba shi bayan shirwa a abada korama kala-kala ka gani ke da kwai kamar yadda allah maɗauki sarki ya bayyana wannan koraman yake cewa مثل الجنة التي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ورضوان ومن هو خالد في النار واسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم kun ga wannan a wannan nassin wannan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana nau'ika na koraman da ke da kai korama na ruwa wanda yake gaira asali bayyana gurbata da rashin ɗanɗano da kyau ɗanɗanon shi ne daɗi ne sannan korama ta nono korama ta eh, zumuwa korama ta giya ta aljanna ba giya ta duniya ba wadda giya ta duniya an ka shata za ta bushe ma da hankalinka sai allah maɗaukin sarki ya ce kai suna da dukkanin nau'i na 'ya'yan itace mai sinada duk wani nau'i na 'ya'yan itace mai daɗi ɗan aljanna sinada allah sa muna daga cikin wanda za mu shiga cikin wannan aljanna sai allah maɗaukin sarki ya ce zalikal fawzul kabir lallai wannan shi ne rabo mai girma su kafirai an riga an bayyana makomasu wutar jahannawa su kuma mummunai makomarsu aljanna kara da bambanci anharun aljanna al'allama ibn al-qayyim aruniya shi yana yaban shi yana waƙe shi yake cewa anharuha min ghairi ufdudin jarab subhana mumsikuha alim fayda yake cewa anharuha ƙoraman aljanna min ghairi ufdudin jarab ba tare da an musu rami ba kwata-kwata ta bin wucewa ba tare da an musu ba rami suke wucewa kawai ga suna a turba ta aljanna ruwa yana tafiya ba zai zo ba inda zai hata maka kayanka ko gidanka ko makaranta haka ga shi ne yana tafiya ado gwanin sha'awa ya ce subhana mumsiku ha anil fawdani tsarkin Allah ya tabbata tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda ya rike wannan ƙoramon basa yin ambaliya Allahu akbar to bayan an gama bayani akan mumunai da sifofinsu da aikinsu da sakamakonsu sai Allah wadatun sarki ya dawo ya ƙara yin wa'idi da narkon azaba akan kafirai wadda shi yasa a karanta wannan aya ɗaya sai muka tsaya saboda mawdu'in da zai zo baya ya sha bambu da abin da ke cikin wannan aya na'am
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد shukran jazakum Allahu khairan Allah madaukin sarki yake cewa inna batsha rabbika la shadid lalle kamu na ubangijinka Allah madaukin sarki la shadidun tabbas mai tsanani ne kamu Allah madaukin sarki mai tsanani ne nan maimakon Allah madaukin sarki yace inna batsha rabbika la shadid sai Allah ya ce maimakon Allah ya ce inna akhdha rabbika la shadid lalle kamun Allah tsanani gare shi Allah ya kawo fi'ili na albatash kalma ta albatash albatash malaman tafsiri suke cewa albatashu al'ahdu bi unfin wa haisu wusifa bi shidda faƙad ta za'afa wa ta faƙama fa huwa batashu bil jababira wa zalama wa ahduhu iyahu bil azabi wal intiqam malamai suke cewa albatsu kalma ta albatsu shi ne al'ahu bi unfi shi ita kanta kalma ta albatsu ana yin a kama mutum da ƙarfi a bincike shi to kuma a ayar wannan ya aka siffanta albatsu ɗin shadi mai ƙarfi sai ka yi tunanin yawan shi da zai ita kanta kalma ta albatsu ta yin kamu da ƙarfi a bincike mutum ta yadda zai iya rarrabewa da tsara kamun kalin to kuma ya Allah maɗaukin sarki ce la shadidun ya kawo lamun ta'ki ya karfafa ya ce tabbas mai karfi ne kyantayin da in ya kama kafiri in ya kama mai saba mishi bai isa ba ya kubuce ma Allah maɗaukakin sarki shi ne malaman tafsir suka ce wa haisu musifa bi shidda faqad tafaqama wa tadaafa lokacin da aka siffanta wannan albatsh din da tsanani to kai kanka gasa kamun ya huce yadda kake kuma kenan nan Allah maɗaukin sarki ya bayyana kamun da zai ma kafirai wanda suka saba mashi wanda suka yi fito na fito da manzannin shi suka azabtar da mummunai kamu ne mai tsanani ta yadda ba su saba su kukuce ma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a gurare da dama daga cikin Allah maɗaukakin sarki mazala ake cewa inna Allah la yumli lil hatta idza akhadahu lam yufi Allah yana wa azzalimi sakin talala ya bar shi ya dinga yin abu kamar ba ya kama shi ba hatta iza akhadha wa hasi in Allah ya kama shi lam yuflit bai isa bai kuce ma Allah madaukakin sarki sai manzo Allah ya karanta aya nan da take cikin suratul hud wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah madaukakin sarki ke cewa haka kamun ubangiji ka Allah madaukakin sarki ke in ya kama mutum na mutanen da suka saba mashi kamun ne mai tsanani idan aka zarkura idan ya kama ma'abuta gari wanda suka saba ma Allah ba wakan zar wani zai ba alhari wannan ma'abuta gari suna a zalunci in ya kama su zai musu kamo mai tsanani shi na Allah ce inna akhdaru alimu shari lalle kamun Allah ba wakan sarki mai tsanani ne mai raɗaɗi ne mai tsanani mai ciwo ha kuma hannu Allah ba wakan sarki ya bayyana su cikin suratul qamar wa laqad jaa ala fir'auna ayyuh ولقد جاء آل فرعون النذر
كذبوا كذبوا بآياتنا كلها, كلها فأخذناه أخذ عذيب أخذناهم
فأخذناهم أخذ عذيب مقتدر Allah maɗaukin sarki ya ce hakika ya zo ma fir'auna da shi da mutanen shi mai wa'azi shi ne annabi musa annuzur wa'azi gargaɗi ya zo musu daga annabi musa kazzabu bi ayati na kulli ya sai ƙaryata duk mu'jizar da aka ba wa annabi musa dukansu ya Allah ya ce fa akhadnahum sai muka kama su akhdha azizun muqtadir kamawa ta ubangiji azizun mabuwayi muqtadir mai iko akan komai kai kai ka san wannan lafazin a karanta maka shi ka san da akwai shidda da akwai yauni fa akhaznahum akhza azizun muqtadir kai kan ka san wannan kalmar da Allah ya amfani a nan gurin da akwai gushi da akwai ƙarfi da akwai tsanani a ciki to shi yasa haka ne alqur'ani e ka din shi gurin tsanani sai ya zo da lafazzuka masu tauri gurin sauki kuma ya zo da lafazzuka a haka mai sauki in ka lura ma iya ganin haka a wannan sura da muke ciki da Allah mafakin sarki ya bayani akan mummune anaran ma ya karanta mana innan lazina amanu wa amilu salihatin nafsun wannan sura da muke ciki cikin sura eh cikin sura innan lazina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير maganan uslubin in kun lura da sauki da tausasawa innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatin to barka ga uslubi ya canza za a dawo magana akan kafirai alam
إن بطش ربك لشديد
idan ka lura wannan aya ita ga ta isa mana na Moses inna batsha inna nauyi gare ta batsha kalmar da akwai wannan to shi yasa mutum in yana lura da haka yana taimaka mishi akan tadabburi in yana lura da haka yana taimaka mishi akan tadabburi wannan yana da gaske abin da yake jawo hankalin mutum ya dinga hankalta abin da alkur'ani ya zo da shi canzawa uslubi nauyi da rashin nauyi daidai gwargwada abin da ayoyin suka kunsa kenan inda ba ta sha rabbi ka lashadid lalle kamu na ubangijinka allah maɗaukin sarki lashadidun mai tsanani ne wani zai iya cewa zai iya tunanin ba haka bane ba kuma kamata haka kafirai shi ne za a kama musu hujja allah shi ya halicci ɗan adam tun kafin babu irin shi ko da ibtida'a khalaqahu min adamin allah ya haɗa shi ya halicce shi ba tare da akwai shi ba da babu shi babu wani wanda ya san ɗan adam ya halicce shi babu halittu babu wanda ya san wasu halittu allah maɗaukakin sarki ya halicce su ba tare da allah ya gaba kage irinsu a wani guri ya halice su da babu kuma yana da iko bayan sun mutu sirrin rigiyar maido su a yanayin yadda suke ya alama okin sarki ce inna huwa yubdi wa yu'id lalle alama okin sarki huwa yubdi ul halqa shine kirkiro halittun bayi shi ya halitti bayi khalaqahum ibtida'an min adami shi ne wanda ya halitce su tun karin farko tun babu su Allah ya halitce su wa yu'idu kuma halo shi ne wanda yake mai da halitta yanda take da bayan ta riddige ta canza kamar mu kafirai sun kasance suna yin inkarin maido halitta su ce haba man yuhyi al-izama wa hiya ramim su ce wannan kashin yanzu dauki har su dauki gawar mutum in ya mutu kashin ya zama kawar toka toka kawar lakire lakire wanda su ce su murza su ce man yuhyi al-izama wa hiya ramim wa zai raya wannan kashin shuwan bayan ta sun riga sun rage dige kun yuhyi halabi an sha'aha awwal marra kace da su ga amsa wanda ya kirkiro halittar da tun karan farko shi ne ke da iko kuma ya kara raya kaga wannan a hankali cewa ya kamata su gane yadda muka riga muka wuce wannan kalmar a cikin da yake suwa suratun tari malamai suke cewa albudatu al'adatu ahwalun al-buda'a mai da halitta yadda take bayan tarin jirgige shi ya yi sauki a kan kirkirota in allah ya kirkiro halitta ba tare da ita ba kenan mai sauki ne bayan tarin jirgige ta lalace ta zama ƙasa a maidota ƙasan ma da ta cinye ne ɗan adam ɗin nan dai baiwa allah ce allah taimaka allah sai alkhairi innahu huwa yubdi wa yu'id lalle Allah madaukakin sarki shine yake kirkiro halitta kuma wa yu'id yake maida ta bayan ta mutu kina wannan aya tana nuna yayin da asalin halitta ya kasance da kuma al-ba'th ta da mutane bayan su mutu to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba dan kada a dauke ma kafirai wanda suka yi aikin banna su dauke kauna su ga an yi musu alkawari na narkon azaba rukon Allah kama Allah tsami gare shi su hudda kauna wajen rahama Allah sai Allah ya ce wa huwa al-ghafurur wadud shi fa Allah madaukakin sarki ghafurun ne mai gafara ne wadudun ne mai san bayan shi ne masu aiki da dandakon in mutum ya tuba zai gafarta mishi in ya gafarta wa mutum bayan ya tuba zai so shi so wanda yake na karshe Allah wannan kenan shine wa huwa al-ghafurur wadud lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai sutunce zunuban bayi ne wadu al-wadudu mai san bayi ne kuma bayan shi suna san shi wala sai malamai suke cewa nan da Allah madaukakin sarki ce wa huwa al-ghafuru ya kwaitar da mushrikai da kafirai da masu yin aiki na laifi a kan su tuba su koma wa Allah maɗaukin sarki su tuba su mai da kominsu zuwa ga Allah wa alihu idan Allah su koma zuwa ga Allah su tuba وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لكم تفلحون كتوبة كما يقول الله كما كده ما زال سمعت التوبة تهدم ما قبلها tuba in mutum ya tuba yana kankarewa dukkanin zuban da ya riga ya gabata idan su tuba su koma zuwa ga Allah domin Allah al-ghafuru ne mai gafara ne mai amsar gafara bawa ne mai gafarta ma bawa ne ne hikan ne kuma Allah yana farin ciki da tuban bawan shi sama da yadda mutum a ce yana yana sahara yana daji na sahara da raƙumin shi da abincin shi da komai da sauran shi da komai da kayan san shi yana kan wannan raƙumin ya kwanta barci sai raƙumin ya rasa raƙumin wannan ya haƙura ya sallama ya mutuwa ba abinci ba komai komai yana kan raƙumin raƙumin ku ya gudu ya kwanta barci ya dawo ya ga raƙumin ya tashi yana tashi ya ga raƙumin gashi nan a gaban shi ya rike akala kadar ta farin cikin da zai shi ne mazala ya ce don tsaba farin ciki sai ya ce haya mai da allah ma bawa shi don tsaba farin ciki rikici a kan farin ciki har ya gode ma allah maɗaukin sarki ya mai da kawo allah bawa shi to he manza allah ya ce allah ya yi farin ciki da tubon bawa sama da farin cikin wannan bawan da ya samu wannan abin hawan shi yana dajin sahara duk wani farin ciki da murna da jin daɗi da kake tunani bai kai ba farin ciki da murna da jin daɗi wanda allah maɗaukin sarki yake yi idan bawa ya tuba shi yasa tuba kakka yarda ka jinkirta tuba yana da cikin alama ta shakawa alama ta mutum ya tsiyace ya ki tuba ya ki koma zuwa ga allah maɗaukin sarki allah yana son bawan shi in ya yi laifi ya tuba kada in kayi laifi ka dawoma ka dole in kayi laifi ka tuba ka koma zuwa ga Allah tabbas wannan tuba yau da gobe za ta taimaka maka wajen kankare ma zunubanka shi yasa tuba na da muhimmanci ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نعم أنا إنسان أقول Allah maɗaukin sarki ce ya kuma mai ku tuba zuwa ga Allah maɗaukin sarki da barin zunubi da wani aiki na gari na kwarai tuba wadda take annasuha taubatan nasuha tuba wanda yake na kwarai malamai sun ce tuba a tauban nasuha annadamu ala ma fata abin da ya riga ya gabata na zunubi ka dinga nadama ka dinga kuka annadamu ala ma fata sannan kuma ka yi azum a kan allah ya huda ilar zama ka yi azum a kan cewa ba za ka kuma ba zuwa ga wannan laifin da ka yi ga kai bayan ka yi nadama a kan abin da ya riga ya wuce a kan sauran rayuwarka ka yi nadama a kan ba za ka kuma ba zuwa ga wannan sannan ka tashi da ayyuka na kwarai sannan kuma hallo ka dinga yawan istirfari sannan kuma hallo idan da akwai haƙƙi na ɗan adam ka mai da mashi ba tuba bane ba irin tuban bahaushe in azumi ya zo ya amshi bashinka ya zalunce ka daga azumi ya zo wuce mana a yayin mata a yayin mata tubo tubo maka sako wani shi yana daga har bashi baya da ciki ranar na ga wani ya dora kan yi sati kan wanda ya turo mu wayan da yake riba shi kan wanda ya turo mu a yayin mata da za shi gara mata yana ta in na ce na yayin mishi na yayin mishi har bashi wannan ba tuba bane ba haƙƙin ɗan adam tuba tana tana sabke ma duk wani laifi in ya kasance tsakaninka da kai da Allah ne amma in laifi tsakaninka da kai da bawa ne wallahi sai ka ba shi tuba ba ta kai karuwa wannan dole ya ka mai da mashaƙi shi kamar ɗan siyasa ma'aikata na gwamnati masu yin aikin gwamnati shugabanni wanda suke sata kunduma kunduma kudade na al'umma wallahi wannan abu haƙƙin baya ta asabka sai sun maida shi ranar tashar kiyama duk tuban da za ka yi babu tuban da za ka yi kankare maka zunubin wannan har abada babu tuban da za ka yi kankare maka zunubin nan ko mutum ka ga ya saci kudin gwamnati ya saci kudin al'umma ya zo ya dinga tura mutane aikin haji yana ya gina makaranta ko ya gina masallaci kamar yi da musu kudinsu al'umma wannan al'umma ta kabar musu kudinsu aka kudi ya yawanta a ƙasa ƙasan mata ka za ta samu damar yin gine-ginen wani mutum ya kwashi kudin da inda za a ba wa 'yan nijar ba su bayan wata mutum daya kuma ka zuka ce allah ga furu rahim ne aka zuwa inda aka zuwa an yi mutum kuma haka da akwai matsala kuma wasu malaman wanda suke ɗan son zuciya ne wanda suke malaman ɓarayi ne da su dinga goya masu baya ikaza ikaza ikaza maimakon a yi mushi wa'azi a ce maida al'allama alƙadi abubakar jumi abubakar gumi allah ji kanshi wani lokaci ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi na najeriya ya kama shi zakka wannan mai kudin yana da kamfani na sai da giya kaga da malamai ne irin da yanzu nan na za a amshe kudin wani da zakka a wannan ko ba a ce ba malamai irin yanzu da malamai ne irin marasa tsoron Allah wanda suka yi wa yanzu amshewa za a yi a awwala a wata aya a murbuta ta ya ce ba mu amsar da kakka matuƙar kana sai da ta wallahi wannan abin ya yi tasiri shi ko mai kuɗi ma in ka gwada mashi wannan abin da ya maida shi ne rayuwar shi ba a bukatar shi wallahi yana wa azuntuwa ya ce ba mu amsa ka matuƙar ba kai wani wani sai da giya to ba mu amsa da kaka dalilin wannan ya ɗauki kuɗi irin naira na da a cikin mota ya cika ta da yin wannan ya ɗauki kuɗin ya koma da shi wannan shi tasiri akan tuban shi ya tuba zuwa ga Allah ya bar ya dawo ya kawo zakka shi yasa wannan bawan Allah ba wai magana ake ba akan ilimi ilimin shi babu wanda yake shakka akan ilimin abubakar gulu yana da littafin da ya shiga duniya raddul azhar ila ma'anin qur'an tafsiri da qur'ani ana magana ne anan akan tabi'u ma tabi'u irin na mazinjiya Allahu akbar tabi'a shi kadai mu'amalar shi da yake da kai tana tasiri shi yasa manya na lokacin shi duka suna da rashasha a arne in aka ce abubakar kuma ya ce ka za tsoro yake arne allah taimaka to wannan shi ne to yanzu amma zagaye a hankali allah ke yi wara ya yi kaɗan wara ya yi kaɗan wadda allah taimaka wahuwa al-ghafurul wadud kuma allah al-wadudu ne al-wadudu min al-wudd al-wudd shine alhubbu shadid soyayya ta ƙarshe to Allah alwadudu ne mumunai suna son shi so wanda yake na ƙarshe wallazina amanu ashaddu hubban lillah mumunai sun yi tsananin soyayya ga Allah madaukakin sarki duk wata soyayya da kake tunani a gurin mumuni babu soyayya da ta kai shi ga Allah ta kai soyayya Allah madaukakin sarki yana son Allah san Allah nan da yake shi yake sanya ya tashi bauta ma Allah bal malamai suka ce al'ibada wa ibadatul rahmani ghayata hubbihi ma'a zilli abidihi wa ma rukunani al'allama ibn al-qayyim yake cewa a duniyar shi wa ibadatul rahmani ghayata hubbihi ma'a zilli abidihi wa ma rukunani ibada ta Allah mece ce me ibada ta Allah da akwai tarifin da ya shahara amma tarifi ne bi itibari ma yu'badu bi wada shine al-ibada huwa jami'u kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al ko to amma kuma me yake da suna ibada ta'arifin ta bi itibari haqiqatin ibada nafsun ta haqiqanin ta al-allama ibn qayyim yace ghayatu hubbihi kaiwa makura wajen san Allah maɗaukakin sarki shi ne ibadatul rahman ma'azin da abidi tare da kaskancin mai bautar kuma rukuna ne al'allama ibn kan ya ce wannan su ne rukunne na ibada tushen ibada asalin ibada gaya ta hobbiyi kaiwa makura wajen san allah maɗaukakin sarki ma'azin da abidi tare da kaskancin mai yin bauta don haka duk mutumin da yake bauta ma allah ba tare da soyayya ga allah maɗaukakin sarki ba ko yake bauta wa allah ba tare da kaskanci ba gaban Allah mawauke sarki ya san da cewa ba ya bauta ba to na haka soyayya Allah ita ce makura kuma hannun alwadudu yana nuna cewa Allah yana son bayan shi Allah yana son bawan shi wanda Allah mawauke sarki ke ta cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الله مؤكد سلكي كتوى يقوم من wanda ya ridda ya bar addinin shi to sannu Allah zai kawo wasu mutane wanda suke da imani suna son Allah kuma Allah yana son su a wasu soyayya kenan Allah yana son su kuma suna son Allah wannan shine al-wud kenan wannan yake nuna mai cewa idan bawa ya tuba zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah ya tashi da ayyuka na gari na kwarai zai kai matakin da Allah zai so shi soyayya Allah kuma in ta tabbata ga shi Allah to ɗaya daga cikin waliyan Allah kamar yadda al-Allama Ibn Abbas yake cewa a ƙarƙashin wa huwa al-ghafurur wadud ya ce alwadud abin abbas ke cewa ya waddu auliya'ahu kama ya waddu ahadukum akhahu bil bushrati wal mahabba ibn abbas ke cewa alwadudu shine Allah yana son auliya'ahu yana son bayan shi nagari na kwarai kama ya waddu ahadukum akhahu kawai yadda ɗaya daga cikin ku yake son dan uwan shi bil bushra yake son shi da bishara ta alkhairi kuma ne yake son shi da mahabba soyayya to haka Allah yana son bawa shi Allah yana son bawa latifun bi ibadihi yana son bawa yana tausaya bayan shi sai Allah madaukin sarki ce wa huwa al-ghafur wadud dhul arshil majid ma'abucin al-arshi ne al-arshin nan al-majidi shi al-arshin mai girma qira'a ta zo dhul arshil majidi ma'abucin al'arshi ne al'arshin mai girma zul'arshin majidu ma'abucin al'arshi ne shi kuma matsaukaki ne mai girma da allah ma'aikata sarki kiramar maska ce a kira'ar da ta zo zul'arshin majidi al-majid sifa ce ta al'arshi al'arshin allah mai girma ne zul'arshin majidu a kira'a ta rafa ma'abucin al'arshi ne kuma shi allah maɗaukaki wata a ƙarƙashin wannan zul'arshi allah ma'abucin al'arshi arrahmanu al'arshi stawa allah mai rahama mai jin kai ya daidaita a kan al'arshi wannan aƙida ta alu suna ka yi imani da haka tilas ɗaya daga cikin sifofi na allah al'ulu wa listiwa'i al'arshi ya daidaita kan al'arshi yaya ya daidaita ba a umarce ka ba kawai ka yi imani ya daidaita kan harshe alistiwa ma'aluma daidaita kan harshe sananne ne kowa ya san mai ma'ana ya daidaita ko wasu alu bida'a ka tambaya yaya ya daidaita bida'a ne wani kaifu majhul yaya ya daidaita an jahilta babu wanda ya sai bayanan kuma sahabbai da su kasance ba suna tambayar manzala in manzala ya ce kaza ya ce to ya yi kaza akan sifofin Allah da sa tambaya shi yasa Imam Malik ce as-su'alu an bid'a magana ce mai kyau aka rawaito da Imam Malik al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun was-su'alu anhu bid'a wanda ya tambaye shi a lokacin ya ce fa ma araka illa min ahli bid'a farfa al-majlis wani ne zo ya tambaye shi ya ce Allah ya daidaita ta al'ashi ya ya daidaita imam malik sai ya ba shi amsa ya ce alistiwa wa ma'alumin daidaita a kan al'ashi sananne ne wani kai kuma juhuni ya ya daidaita an jahilce shi babu wanda ya sai ba ka amsa wasu alu an bid'a tambaya a haka bid'a ne ya ce kai kuma tambayar da kai ɗaya ne daga cikin ɗan bid'a ne ta shi su bar mun majalisi wannan magana ce mai kyau a babu na asma wa sifat bal ka'ida ce daga cikin ka'idodi imam malik ya bayyana allah ya taimaka kenan bil arshi allah ma abocin al'arshi ya daidaita akan al'arshi al-majid al-majidi al'arshin nan mai girma a kira'a ta jar kenan al-majidi al'arshin nan mai girma girman al'arshi hadisi ya zo da sama da ƙasa gabaki ɗaya ƙasai guda bakwai da sammai gabaki ɗaya guda bakwai da kuma alkursi idan aka jefa su akan al'arshi kamar ka ɗauki ƙadago ka jefa ta a cikin daji na agadas sahara ta agadas kaga makura wajen girma ya zo a hadisi akan cewa girman al'arshi shi ne da sama mai yake suna da sama da ƙasa guda bakwai gabaki ɗaya da sammai guda bakwai gabaki ɗaya da kursiyin gabaki ɗayan shi in ka haɗa su ka cifre su ka jefa su ka haɗa su da al'arshi kamar ka ɗauki ƙarfi ka jefa a cikin ƙungumin daji sahara kamar sahara da ƙarar sadasar misal yaya za ta yi da girman dajin mana idan shi yasa ya cancanta allah ya bayyana shi akan cewa ya ce ma'abucin al'arshi ne in ka tuna girman al'arshi sai ka tuno ƙudurarwa girman allah da ƙudura ta allah mai sarki almajidu kuma da raf'a sifa ce ta allah almajidu al'ali maɗaukakin sarki al-muktamilu fi sifatin kamali wal ulu wanda ya tumbatsa ya cika da siffofi na kamala na daraja da kuma siffofi na ɗaukaka shine al-majidu ɗaya daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki kuma sura da ana sa Abdul Majid da makamantan haka wanda fa'alun lima yurid Allah mai aikata abin da ya ga dama ne fa'alun lima yuridu Allah yana aikata abin da ya gina ma wallahu ya hukumu la muhaqqiba li hukmi Allah yana hukunci babu wanda ya sai ya ce ya dakatar da hukuncin Allah babu wanda ya sai ya ci gyara hukuncin Allah ba wani sai fa'alu lima yurid irada ta Allah madaukakin sarki kamila ce cikakka ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ba a tambaye shi akan abin da ya aikata a ce me yasa ka aikata amma bayi za a tambaye su falan yas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la yas'alanna al-mursalin manzannin da al'umman da aka tura masu manzanni duka ya tambaye su har manzo ya tambaye su da nafsi na alqur'ani amma Allah ba wanda ya sai tambaye Allah yana yin abin da ya ga dama la radda bi qada'ihi babu wanda ya sai mai da hukuncin Allah to hukuncin Allah kala biyu da akwai al-hukmul kauni da akwai al-hukmul shar'i al-hukmul kauni abinda Allah ya kadarta zai kasance a duniya wanda bai da alaka da shari'a wannan al-hukmul kauni za a samu abinda Allah yake so ne za a samu abinda Allah baya so bai yarda da shi ba alasar misal kaga Allah ya karanta wani kafiri ne wani talaka ne wani mai rashin lafiya ne kidan bai da alaka da hubbullah al-hukm al-kawni shine dole ka sallama in ka ki sallama ma ciwon kai ne zaka sawa kanka da mutuwa na'am irada shar'iyya irada kauniyya dole ka sallama in ka ki sallama ma zaka tada akan ka hankali ne ka mutu kawo mutum Allah ya yi ka talaka ka ce dole ya kasar ɗan gafi Allah ya yi ka mai yake wa suna musulmi ka ce dole ya yi kamai da kanka kafin yadda wannan an baka dama kana da iradar da zaka iya canzawa Allah baya yana daga cikin iradar shari'a wannan zai shiga cikin alhukumin shari'i da tsakanin musulmi zuwa kamar almihim talaka mutum Allah ya yi ka baki ga ce ka koma ba da makamantan haka to dole ka sallama Allah ya ce yau zaka mutu duk inda za ka zama yawan magani wallahi ka mutu kaga wannan alhukum alkauni wanda yake da alaka da tahiyar da to shi ne ake cewa al'imanu bil qada wal qadar ladabin da aka sanya ma abin da Allah ya kadarta ka yi imani da shi ka hakura kakkai wani abin da zai saba wa wada shi yasa mai hassada bai yasa malamai suke cewa hasada tana kai mutum zuwa kafirci mai hasada bai yarda ba da alhukum alkawar Allah ya yi wannan mai dukiya kai baka da dukiya ka dinga hasada shi Allah ya yi wannan mai ilimi kai baka da shi ka dinga hasada shi kamar ka- kana cewa Allah bai ba adalci a hukuncin shi na kawai shi Allah ke sannan kuma hannu الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم ka gama يميتكم ka ka fassara ta ko karanta ita karantuwa ita karantuwa الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون wannan in kun lura ayan nan Allah shi ya halicce mutane hukum eh, kauni ne Waza- kuma hannu shi yake arzika su shi yake raya su hadda akwai wanda yake halitta wanda ba Allah ba wanda yake arzika wanda ba Allah ba duka hukum ne kauni to alhukum shar'i shine abuta ma Allah a bar shirka to alhukum shar'i mun ga alhukum alkauni alhukum alkauni Allah yana yin abin da ya gada ma kuma dole a yi alhukum shar'i ma Allah maɗaukin sarki ya shar'anta shari'a in ka bi za ka samu lada in ka ki bi wutar jahannama wada alhukum alkauni irada a gurin Allah take gabaki ɗaya bakka da ta cewa bakka da ta cewa a aihe ka mace ko namiji bakka da ta cewa ka zamto mai kuɗi ko talaka bakka da ta cewa a kan haka shi kuma alhukumin shari'i kana da ta cewa saboda Allah yana so ya jarabci bawan shi a bangaren hukumin shari'i ikhtibar ne jarabawa ce don a ga wa zai ci wa zai kici wada kidan kaga alhukumin shari'i kana da zabi kaga dama ka zama mumini kaga dama ka zama kafiri faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur alhukumin shari'i wannan shine kidan fa'alu lima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama wada abubakar radiyallahu anhu an rawaito wata kissa ajiba daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya zo mutuwa yana rashin lafiya ta mutuwa sai aka zo aka tambaye shi aka ce shin likita ya ganka ya ce tabbas likita ya gani sai ce to me ya ce ma wannan likitan naka sai abubakar radiyallahu anhu ya ce qala li inni fa'alun lima urid yace ya ce mini ni ne aikata abin da ya ga dama dan haka kai baka da ra'ayi ya nufin likitan shi Allah ya sallama komai zuwa ga al'amurokin sarki Allah ne aikata abin da ya ga dama ne in ya ga dama ya tada shi daga rashin lafiya zai tada shi in ya ga dama ya amshi shi zai amshi shi to kenan kaga in cuta ta same ka rashin lafiya ta same ka kada ka ta'alla ko da gaiwullah kada cewa an shar'anta maka neman magani amma kan zuciyar ta ta'allaku da wannan maganin ta'allaku da wannan likitan ta'allaku da abin da ake neman magani la ta'allaku da Allah wa iza marattu fa huwa yashfini Allah ma sarki shi yake eh, warkar da mutum in ya shiga rashin lafiya الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين in kai rishin lahiya annabi ibrahim ke cewa idan ne rishin lahiya shi yake warkar da to allah shi ke warkarwa ke yanzu zuciya ka tara ta wannan kisa ta abubakar da lawan tana nuna in ka shiga rishin lahiya kada ka zuciyarka na'am gaggan jikinka ka zo ka nemi magani amma zuciyarka ta zamto gurin allah ne kaɗai tara ta yi da allah kaɗai shi ne babban matsalar da ake samu ka ga mutum ya kasa samun lada na rishin lahiyar shi na ga rashin lahiyarka shi ne zuciyar ta allaku da Allah maganin in ka yi sababi amma wane ne zai tsamar da kai Allah maɗaukin sauki idan ka samu lafiya ba likita za ka godewa ba ka godewa ubangijin likita wanda ya koya mashi wannan ilimin Allah ya taimaka wannan ɗan tsokaci ne kira akan wannan nukta sai Allah maɗaukin sauki ya ce ayoyi هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
sai allah maɗaukin sarki ya tahi gaba yake ba mu labari akan abin da ya afku ga wasu al'ummun da suka gabata a da al'umman manzala sassarwa don a kawo hujja a kan kafurai wannan na zamanin manzala sassarwa mashekar na makka da kafurai wanda suka rayuwa har yau shin ba su sami labarin wannan ba da suka doge suka dafana a kan kafirci allah maɗauki sarki ce hal a taka hadisun junun ya kai annabi muhammad sassawa shin labari na rundunu na kafirai ya zo maka yan istifami ne da tashmik istifami ne don a kwatantar da kai zuwa daga saurari wannan labari ba tabbas labari na rundunu na mutane da suka riga suka gabata kafirai ya riga ya zo maka wannan runduna suwa ne ne ya Allah ce fir'auna wata mutu sai Allah ya zaɓi daga cikin runduna na kafiran da suka yaƙi manzanni ga mutanen annabulo ga mutanen adawa ga mai yake da suna mutanen annabi ibrahim wanda suka ra- ga mutanen annabulo sai Allah ya zaɓi wasu rundunu guda biyu rundunar da ta yaƙi annabi musa da mummunai rundunar da ta yaƙi mai yake shan annabi salih ya allah ya ce fir'auna wa samud runduna ta al'umma na fir'auna da wanda suke tare da shi da kuma samudawa bai zo maka ba tabbas yanzu labarin fir'auna da gwagwarmayar da annabi musa ya yi tare da shi ga sha cikin alkur'ani shin su wannan kafiran ba su ji bane ba suka ibarar kafirci sun ga an riga an hallaka shi sannan kuma an lura labari na samudawa wanda suka karyata annabi salih suka kashe ayar da allah ma'a kusa ke tuwo musu bai zo maka ba tabbas ya zo maka gashi a cikin alkur'ani to me yasa wannan kafiran suka yi imani to alama ce su san da sani wutar da wani sun shige ta hallaka da ya suna hallaka tun da sun ji wa'azi an gaya masu an faɗakar da su suka iya to kawai ya tabbata kansu ya yi samu Allah ke fir'auna wa samu Allah maɗaukin sarki ya ba da labarinsu yake cewa fa kullum a hadna bidan bi fa minhum man arsalna alaihi hasiban فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا و... عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيئة من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا خسفنا به من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا
وما كان الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم
Allah maɗaukin يظلمون sarki da ya ba da labarinsu samudawa da adawa da mutanen fir'aun da sauransu sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa kullum a hazna da dambe dukkaninsu kowanne daga cikinsu mun riƙe shi da zunubin shi mun kama shi da zunubin na wannan shi faminhum man arsalna alaihi hasiba ta ko wanda muka turo mishi iska bakarare iska ta hallaka shi wa minhum man akhadathu sayha da ko wanda aka turo mishi tsawa da kururuwa ta hallaka shi wa minhum man khasafna bihi al-ard da ko wanda muka dirinye da shi a cikin ƙasa wa minhum man akhrajna daga cikin su da ko wanda muka dirinye da shi a cikin ruwa wa ma kana Allah ya yi mahum Allah bai kasance mana zai zalunce su da su suka zalunci kansu suka zaɓi kafirci kamar yadda mushrikai da suka zaɓi zamanin manzara sama suka zaɓi kafirci suka zaɓi shirka da wanda suke wannan zamanin ba a sun ne ake faɗa duk da su ne ake hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud bal allazina kafaru fi takdhib Allah ya ce tare da wannan labarin da aka basu na wannan rundunar na kafirai wanda suke kan tawarki irin nasu amma sun ƙi imani suka ci gaba da karyatawa banin lazina kafaru bari duk da haka ka annazina kafaru waɗanda suka kafarta fi taklibu sun yi istimrari sun ci gaba wajen karyata Allah tare da labarin da aka basu al'umman da sun yi su ƙarfi sun yi su ilimi sun yi su mulki amma a duk da haka allah ya halaka su suka iya imani kuma sun ga ibra sun ga wa'azi kuma suka ci gaba da karyatawa amma al'amarin nasu ba akwai abin mamaki bari da suka kafaro bari ne waɗanda suke kafirai fi takzir sun ci gaba da karyatawa nan ya Allah madaukakin sarki ya kawo mai yake suna masdar kazzaba yu kazzibu kibatan ko kuma takziba ya karyata at-takzib dan ya yi nuni akan istimrar at-takzib sun ci gaba da karyatawa sun dukufa sun dagoma akan karyatawa karyata ne karyata alqur'ani karyata manzon da aka zo da alqur'ani karyata ayoyin Allah madaukakin sarki sun ci gaba da karyatawa wallahu min wara'ihim muhit Allah yana gaba da su ya zagaye su da kudurar shi da ikon shi zai kafa su nan umar lura an ce wara'ihim bayan da ko alwara baya a ranar larabci amma kuma a fassara ya muka ce yana gaba da su mafi yawan wara-wara da suke zuwa cikin alkur'ani ta zo ne bi tabirin aksi da maganar da akasinta ake yi wara a ce wara baya amma gaba ake nufi a ce gaba a ce baya ya kasance ake nufi alasar misal waɗanda suka zo wara ana nufin da su gaba daga cikin su wa min wara ihim barzakhun ila yawmi ba'su min wara ihim a baya da su in ka fasarta ka gama ana ba ta tabbata ba min wara ihim a gaba da su wa haka cikin suratul kahf wa kana wara'ahum malikun wara'ahum baya da su ko ku gaba a gani gaba da su wadda tabir aka siya maimakon a haɗi da yake wasu na a haɗi abinda ake nufi sai a haɗi kishiye shi don hankalinka ya dawo ka ce to ya aka yi haka sai ka bincika ka ga ana so kwakwalwa ka ce ta dawo kan abu wani salo ne na balaga wadda shi yasa irin wannan guraren mutum ya ce zai yi amfani da larabci ya haɗin da Allah ya ce da akwai matsala ya ce wallahu min wara'ihim Allah yana bayan su muhitun ya kewaye su bayan su kenan sa iya gudu ta gaba misali duk da Allah maɗaukin sarki yana kokinan su amma nan ana so a isar da wani sako ne Allah yana gaba da su inna rabbaka da binyar sa yana madakata tabbas za su mutu Allah zai kama su da azaba wani wannan shine kidan wallahu Allah madaukakin sarki min wara'ihim yana gaba da su muhitun ya kewaye su da karfin shi da kudurar shi da ikon shi ba su saba su kubuce ma Allah madaukakin sarki bal huwa qur'anun majid abinda suke karantawa ha qur'anun ne abin karantawa ne alqur'ani mai girma almajid mai girma mai daraja Allahu akbar kaga an siffanta al'arshi almajid mai girma da daraja ko an siffanta Allah almajidu mai girma da daraja to shi ma alkur'ani almajidu mai girma da daraja kuma duka darajar su ta zo ne ga Allah madaukakin sarki zul majdi wal ula Allah bal huwa bari abun fa da suke karyatawa mushrikai huwa qur'anu shine qur'ani abun karantawa wanda jiya da ko shekarar da rubaina alquran ma'khuzun ne min alqira'a qara'a fi'li madi yaqra'u he azo da masdar ɗin shi qira'atan kuma masdar ɗin kalam da akwai wani irin shi wanda yake tsaya a gurin qira'atan shine qur'an wada kinan alquran masdar ne na alqira'a kinan alquran bi ma'ana almaqru'u abin karantawa ne kuma baitin abin karanta da ke wani zan zama alkur'ani karanta shi ake alkur'ani a sunan shi ma an nuna maka abin karanta ne ba ka sai aka ajiye maka ya ado shi ba kan baka karanta shi ne ka zo ka ba mutane mala ai mana addu'a ko makamanta haka ka karanta shi kai ma kai addu'a alkur'ani abin karanta ne kuma ba rubutawa za a yi a sha la karanta za a yi albarkacin karantawa Allah biya maka bukatun shi bukatun da ka karanta za ka yi ka yi tawassuli da karantawa kuma abinda manzan Allah ma ya koyar in ma so ne kake a yi magani akan wani abu abinda manzan Allah ya yi a karanta a tofa a karanta yana ya kasance yana karanta yana karanta suratul ikhlas da falaki da nasi sau uku uku ya tofa a hannun shi ya saba a jikin shi da makamantan haka kinan karantawa ake alkur'ani almajidun kuma mai daraja ne mai girma ne alkur'ani fi lauhin mahfuz masdar din shi inda Allah ya ajiye shi tun fil azal tun asalin haɗa shi Allah maɗaukin sarki tun asalin da Allah maɗaukin sarki ya yi bayani ya hukunta al'amarka ya rubuta alkur'ani ya ajiye shi a cikin lauhin mahfuz lauhin mahfuz yana sama ta bakwai lauhin mahfuz shi ne malamai suke cewa alkur'ani ya sabko sau uku sabkowa ta farko daga gurin allah allah ya tsora shi a lauhin mahfuz ya sabko da shi ya tsora shi a lauhin mahfuz sama ta bakwai ko sannan sabkowa ta biyu daga lauhin mahfuz aka kawo shi sama'ud duniya baitul izza a cikin ramadana shi ne shahar ramadan da zai unzira fi alquran aka sako shi daga lawal mahfuz aka kawo shi baitul izza sama ta duniya sannan kuma hallo da sakkowa ta uku shine aka sako shi a rarrabe aka sako wa manzo Allah sallallahu a shekara 20 da wani abu shi fara sakkowar da aka fara yi a rarraben an fara sakkowa shine a watan ramadana kin kaga asalin shi inda Allah ya dokora shi ya dora shi ne alwarin mafis shi yasa Allah wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kaga alqur'ani shifaa'un ne wa rahmatun lil mu'minin awaraka ne kuma da jin kai ne ga mu'mini almin shi ne Allah ba uke suke ce fi lawhin mahfuz yana cikin lawhin mahfuz lawhin allo ne wanda ibn abbas yake cewa tuluhu ma baina samai wal ard tuluhu tsawon shi tsakanin sama da ƙasa tuluhu ma baina samai wal ard Allah ya taimaka mahfuzun an kiyaye shi ne ba ta yadda za a rage ko a ƙara lauhin mahfuz lauhin mahfuz Allah ya rubuta dukkanin makadirul khalq wa kuma abinda Allah ya fara ya fara halitta shine alqalami yace rubuta yace me zan rubuta yace rubuta duk abinda zai gudana aka rubuta duk abinda zai gudana aka dora a lauhin mahfuz to alqur'ani alin yake wannan lauhin din nan mahfuzun ne abin kiyayewa ne shaytanu ba su isa ba su je su sato wani abu ha kuma lubaza babu ƙari babu rage a cikin shi sai abin da Allah ya so yamhu Allahu ma ya sha'u wa yuthbit wa inda hukumul kitab in Allah ya ga dama kuma hallo an rubuta ka alawal mahfuz talaka ne sun ya ga dama ya goge mai da ka mai kuɗi an rubuta ka ɗan wuta ne in ya ga dama ya goge mai da ka ɗan aljanna yamhu Allah ma ya sha wa Allah yana goge abin da ya ga dama wa yuqbit kuma hannu yana tabbatar da abin da ya ga dama wa inda hukumar kitab girgan littafin yana gurin shi da wani mahfuz da shi da Allah ya taimaka Allah sa alkhairi
wal qalami wa ma yasqurun
na'am kaga Allah ya yi rantsuwa da alqalam wanda shi ne farkon abin da aka allah ya fara hanta kamar da muka riga muka gani kuma zuwa kalmi hada muhimmanci ɗaya ne daga cikin hanyoyi na neman sanin alkur'ani da sanin ilimi allah ta maka allah sai alkhari abin da muka faɗi daidai allah sai cikin mai zanen hasa kuma abin da muka da kuskure allah gafarta mana wanda ta cike nan ƙarshen suratul burush insha allah a darasi na gaba bi idnin allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi a surata suratul shiqaq insha allah akwai tambaya assalamu alaikum wa barakatuh malam akwai tambaya mai tambaya da farko ke cewa malam a mutum yana azumi sai ya sa kwalli shi wannan ya halatta ko kuma na wanda yake azumi ya sa kwalli babu komai insha Allah ko da zai ji wani dan abin kwalli menene yake ka iskaliya shine wani lokaci in ka sa kwalli za ka iya jin abun abun kwalli a bakinka to idan mai azumi yana iya sa kwalli babu wata matsala babu laifi in ya riga ya ji abun kwallin ya zo mashi a baki ya tofar da shi wani shi insha Allah kwalli yana daga cikin abin da ba shi karya azumi mai tambaya na biyu ke cewa mana akan ba da sadaka ne shi mutum ya halatta ya ba da sadaka a gidansu ko kuma a shi mutum ya halatta ya ba da sadaka a azumi a gidansu ko kuma sai ana bukata
sadaka a azumi na amsar za ta kasance idan yana nufin zakka ta wajibi ba halatta baka ba wa gidan wada zakka ta wajibi zakka ta kuɗi ba halatta baka ɗauka ka ba ma'aikinka ko ma'aikinka domin wajibi ne ka ciyar da su wada in yana magana akan zakka ta hudda kai ma haka ba halatta baka ba su domin idan kana da kuɗi kai ne zaka hudda musu wadah idan yana magana san zakka sadaka ta mustahabba ta nafila ya na'am ya halitta bal sadaka ta nafila ga makusantar da shi yayi lada manzala sallallahu ya kuɗaitar da ayi sadaka sai mata abdullahi bin mas'ud ta so za ta yi sadaka ne abdullahi wasu ya ce ba ni mutum da dani da ƴaƴana ya ta ce ba za ta bashi ba sai ta tambayi maza Allah da ta tambayi maza Allah maza Allah ya ce tabbas mijinki da ƴaƴanki su suka yi cancanta ke wasu alkhairu da sadaka saboda a sadaka ga makusanci sadaka ka bawa makusanci da akwai silatul rahim sada zumunta da akwai kuma ladan kuma sadaka ga ladan sada zumunta ga ladan sadaka Allah ya taimaka kenan in sadaka ta nafila ake ne amma zakka da makamata haka ba ka baiwa ma'aifanka Allah ya tambaya na gaba ke cewa malam wani ruwa ne ke fitarwa daga gaban mace wanda yake wajen fita mata yin wanka
na ruwan mani ruwan mani idan ya fito ma iya mace ta yi mafarki ya fito mata ta ga ruwa wanda yake kama da mani yadda aka bayyana to wannan zai wajibta mata me yake da suna wanka sawa'an a saduwa ne sawa'an mawalki ne ko makamanta haka yana wajibta mata wanka ruwan mani ne amma da akwai ruwan da ba na mani ba kawan mazi ba shi wajibta mata wanka inda ma za ta ɗauraye mahutar shi da inda ya taɓa ta tsarkake shi ta yi arwala haka kuma hallo alwadi wanda yake kama da mazi shi kuma yake hutowa bayan hutsari israel ball ko kuma in mai ciki ce ruwa na aibuwa yana hutowa wani lokaci kaga dole a yi bayani a kai shi katalata yana wani taruwan aibuwa baya warware arwata wadda ruwa na ma'aifa da yake fitowa makamata haka ko mugunya-mugunya da take fitowa ta ma'aifa wanda duka ba su wajauta wanka inda ma mutum zai wanke tsarkake jikin shi insha Allah.
Assalamu alaikum malam ina fata an sha ruwa lafiya.
Alhamdulillah.
Malam wanda yake cewa yayi wani ya tafi juma'a ne bai wankan juma'a ba shin sallar da yi ta yi ko kuma sai ya yi wankan juma'a sallar za ta karɓa na sallar shi ta yi wankan juma'a mafi yawan malamai sun da akan cewa ba wajibi ne ba mustahabbi ne mustahabbi ne an so amma kamar su zahiriya da sauran sun da akan cewa wajibi ne mutum dai ya kokarin kiyayewa dan ya wuta daga sabanin malamai amma dai abin da yafi kafin dalili ba wajibi ne ba manzala ya ce man yagtasala fal ghusl afdal wa man tawadda fa biha wa ni'mat wanda zai ta yi juma in yi wanka wanka ya yi fadala ya yi daraja amma in arwalla ka ɗaya ya tahi to shi ma ya isa mushi kidan kaga abin da ya karin dalili ba wajibi ne ba amma dai mutum ya kiyaye kowai ba komai bane ba illa ka hadarto a zuciyarka wanka ne za ka yi na juma'a da kuma hallo ka yi arwala tare da wankan shi ke nan ko wankan tsabta ka za ka yi kana iya haɗa shi da wankan juma'a ka samu lada allah taimaka allah sa alkhairi sai tambaya na ƙarshe ke cewa mana idan an ida karanta sototin akwai abin da ake karantawa shin da gaske ne ko kuma da ya tabbata ko bai tabbata wattin wa zaitun bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin ko an rawaito daga wasu shashi na salaf suna yi amma malamai abin da ya fi suke cewa ba za a karanta ba a cikin salaf kuma kamantan haka wasu shashi na salaf an rawaito a kan suna karantawa kinan amma a sallar da makamanta haka ba za ka karanta ba inda ma menene wani ziyada ne na tadabburi yani a cikin aya alaisallahu bi ahkamil hakimin shin allah ba shi ba ya hikima ta masu hikima ba shi ya yi masu hikima hikima ba ba shi ya yi azanci ko wajen ɗora hukunci sai ka ce tabbas na shaida don ka kawo istijaba ce da ma'ana to da yawa wa'in da suke watan ma ba su san ma ma'anar da ayar ta kusan da nisa kuma ka ce bala wani hannun da za ka mai shahidi sai kuma abin da ake so a zuciyarka ba laifi ba ne ba ka hadarto bayan ka haɗe ta sai a zuciyarka ka hadarto ka shaida da abin da ayar ta tabbatar to amma da dama da za ka yi masallacin ana sallah ɗaya lima ya karanta alai sallah da aka bar hakim zai ga duka an ɗauka bala wani hakim ala za ka bashi shi kuma bai san ba me ma'ana ayan mata kunsa su kuma suna an rawaito ne suna wadda haka istijaba ni ma da fi al'aya suna bin abin da ya zo a cikin aya Allah ya taimaka Allah sai alkhair abinda makamani ne Allah sanya cikin mizanin hasanat umma abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk